اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف الياء يهيج أفكاري لمن المزمل كرامي وزوجي للجمال المكمل دعاني جمال المرد بابا يبدو بدمي قبل من فعل المقتل حرامي ويبدو الأرض والسعي جملة قال وعلى يرب المزمل وناتي الشيخين ثم حديثة يكنى مبجل كذلك منه الدين هدي لديبة على كل منزل كذلك منه الدين هدي تلاوة مقالي وحالي هو فأفضل مرسل كذلك منه الدين هدي محمد أسماء خير المعمل وهدي لأهل الله أنصاره وهدي لمن أعداه في كل منهج ولست أحب الدار شيئا مباهم ولست أعلم غير أعداء موئلي لعلي أرى ما قد أحب معينا بفضل كريم دونه كل منزل لعلي أرى أعدائي تفرقوا وساروا جميعا ذات أجر مذلل آيات الإله ودينه بكف فتي له لديني مهلل ألا يا رسول الله يا أفضل الورى لتسلي شؤوني لم أجد عنك معدلي وإني الدائر لبعد خادم وإنك بال الجود يا غوث مرمل فإن أدرك الأعداء يوما وأرادوا فإني أجار المذهب المتفضل وإن أخذت النيران للحرب إنني أرجي فأن الدار أنا بمعزلي وإن أصحاب الأجر والبلاء الذي تشيب له الولدان أربع منزلي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسهل هلا على كل أكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم يهيج شوقي نعم يهيج أفكاري لمري المزمل غرامي وشوقي للجمال المكمل شيخ مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام شيخ إبراهيم نيس يتي يهيج أفكاري غرامي بيجينا وشوقي لشوقينا للجمال المكمل saboda jamalan nan ta abun kammalawa kamala muhammadun rasulullah yuhayyu fikri yana motsa tunanina limalihil muzammil ga yabo ga mai suna muzammil an ce muzammili ne saboda waka amma al muzammili ne da karfi akan zaira na'am دعاني جمال المصطفى فأجبته بدمي كوبل من فؤاد مقتلي ولنا شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه yace jamalul mustafa kyawun nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ani shine ya kirawo ni fa jamtu sai na amsa masa bidamilin da hawaye kawabilin min fuadin muqattali kai ka ce kwaranye ne na mamakon ruwan sama daga zuciya wadda aka kekkece ta da soyayya أراني أحب العرب وساب جملة وعلم وأنصارا لحب المزمل أراني شو يجي إنا قلنا أحب العرب إنا صلى ربوا وساب رسابي جملة كفتئين دكا نس إنا سنسو وآلا إنا سنعلا يمن ذا الله دكا نسو wa ansaran haka nan mutanen madina gaba ɗaya ina son su dan me nake son su lihubbil muzammili dan suna son manzon Allah nake son su ولاتي الشيخان ثم خليفة يكنى أبا أمر وسن المبجل wala siyama shaykhani ballantana manya manyan shehune guda biyu shaykhani idan aka yi idan aka duba shi a matsayinsa wato to to rafa ake wa shaykhani tunda la siyama duk abin da zai zo bayan ta labarin mubtada ne saboda haka la siyama mubtada ce shaykhan kuma zai zama labarin mubtada to amma anan gurin takhasisiyya ce Na'am.
yawwa la siyama ana akhussu shaykhaini yawwa la siyama ana akhussu shaykhaini ana ce masa tafsiri a cikin babun balaga ko kuma nahwu to shi wannan tafsiri din wato ina keɓance masu girma daga cikin waɗanda suke sahabban annabi su ne sayyidi abubakar siddiqu wa sayyidi umarul faruqu thumma khalifatan sannan ina keɓance wani halifa mai girma yukanna aba amrin wanda ake ce masa baban amru shine sayyidina usmanu wasinu wal mubajjali sannan ina kebance takwai din manzon Allah wato dan wato kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidi ali al mubajjali mai girma
كذلك من وفي وفي لطيفة وأم القرى البدعاء على كل منزل kazalika yana daga cikin haka min gubbi saboda sauye da rike mazala gubbi da bace ba dan mazala yana madina ba ba zan so madina ba saboda mazala ne nake san madina wa ummul qura haka nan makka ma da nake san ta ai albadahi ne kwaririka ita ma ina san ta ne saboda manzala ya ce a so ta kuma nan ne ma ya far manzo Allah ala kulli manzilin abu sa dukkan wani gida كذلك من حبي حبي تلاوة مقالي وحالي حب أفضل مرسلي كذلك من حبه yana daga cikin soyayya ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hubbi tilawatan soyayya ta ta alqur'ani saboda manzo Allah ya ce ayi karatu qur'ani ne kuma a so qur'ani shikenan makali magana ta wa hali da da halina dukkan sun kasance gubbu afdali mursalin soyayya ce ga mabibicin manzanni كذلك من حبي حب مديه وأسمائه أسماء خير المعملي kazalika min hubbihi haka nan yana daga cikin abin da nake so ainihin hubbu madihi soyayyar mai yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wata hanya ce da take kara maka san manzo Allah wa asma'i ina san sunayen manzon Allah asma'i khairi mu'ammalin sunayen fiyayyen wanda yake shine abun buri in ka kula ma 'ya'yana Abdullahi ne Mahi Laminu eh, Akibu Ti- Ahmadu Ahmadu haka yayansa suke saboda sunayen manzo Allah ووفي لآل الله أنصار دينه وبغضي لمن أعداه في كل من علي wahubbi zan gaya mutanen duniya gaba daya soyayya ta li alillahi ga ga alin Allah ansari dinihi wato ga ga ga, ga ma- masu taimakawa addini saboda soyayyar manzon Allah ne in gaya muku magana dai ta yanke wabu guri kiyayya ta in kun ga ina kin wani ni ban da maki in kun ga ina kin wani liman adahu wato wanda yake annabi ne daga yahudawa da nasara da, da makiyansa fi kulli malhalin a cikin dukkan mashaya a kowane fanni makiyin annabi ko kafirai ko munafukai ko ko yahudawa ko nasara dukkanin su ni ma ba na san su saboda suna kin annabi نعم فلست أحب الدار شيئا سواه ولست غادي غير أعداء مويلي shi yace fa falastu uhibbu dara shay'an har abada ni ba na san wani abu siwa siwa'ahu in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walastu adi ba na gaba da kowa gaira ada'i mau'ili sai dai wanda yake kin annabi to wannan makiyina ne لعلي أرى ما قد أحب مؤيدا بفضل كريم دونه كل مدلي la'alli lallai ne a rama kada uhibbu na ga abin da nake so mu'ayyadan abin karfafawa da haka bi fadlin karimin da fadalawa da suke mai girma dunahu kullu mujbilin wanda suke koma bayan duk wani mai baiwa
لعلي أرى أعداء ديني تفرقوا وصاروا علي أنت تتهم ذنبلي lalle lalle lalle na ina gani ina gani a ra'a a da addini makiyan addinin musulunci ga baki daya tafarraku sun watse wasaru sun zama jami'an gaba ɗayansu ta ta hajirin muzallali ƙarƙashin dutse wanda aka zaunar da su aka danne su وتخفيق رايات وتعتق رايات الإله ودينه بكثفة يدعو إليه وأهله وتخفيق رايات ال... وتخفيق رايات الإله sai kaga tutocin la ilaha illallah suna ta fal fal fal fal fal a sama wadini addinin sai yana ƙara ɗaukaka sai kaga wannan addini ya zama sabo bi kaffi fatan a hannun wani saurayi wanda yake ingarma shine Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yad'u yana kira da gini ga addini na muallili ina mai tahlili yana mai kalmar la ilaha illallah ko kuma wannan addu'a da nake yi idan Allah ya zo ɗaukaka addinin musulunci Allah zai ɗaukaka addinin musulunci ne a hannun wani saurayi cikin samarin addini kaga yana ɗaukaka kalmar la ilaha illallah ألا يا رسول الله يا أفضل الولاء وراء يشؤوني لم أجد عنك معدلي ألا نعم يا رسول الله يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أفضل الوراء يا من ديك في مبيبيشن دكان تاريكي gabaki ɗaya lituslim shi'uni ka gyara dukkan sha'unai na gabaki ɗaya lam ajid ma'adili anka kada in zama na karkace daga buranka ya rasulullah فإني جار شاعر الباب خادم وإنك بحر الجود يا غوث مرسل wa مرسل inni ya jarun ni fa gani makoci ne naka ya rasulullahi sha'irul babi kuma ni ne san kiran bakin kofan ka ya rasulullahi khadimun kuma ni ne khadiminka wa innaka kuma na san ni gani na zo gurin ka baharul judi kogi ne na baiwa ya gausa murmini ya mai taimakon ma- masu jin yunwa mabukata فإن أبرق الأعداء يوما يوما سوا- يوما وأرادوا فإني جار المصطفى fa المتفضل in abrakal a'da'u idan abokan gaba suka zare min ido suka yi min kuri yawan wani yini wa aradu suka yi min tsawa to fa inni ya jarul mustafa aw ai ban sani ba ni makocin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam al mutafaddili wanda yake mai falala mai baiwa saboda haka shi zai kare ni daga sharrin su وإن وإن سب نيران الأرض وإن سب وإن سبت النيران للأرض إنني أرجي منادي الدار أن أزعجلي wa in shabbatin niranu idan kuma aka ce wani yaƙi ya tattaro ya taso ko tsakanin kafirai da kafirai ko tsakanin kafirai da musulmi ko tsakanin yan bid'a da da ahli sunna wannan yaƙin ya taso ya ya turnuke duniya yawa to fa innani ina kaunar urajika ni ina kaunar ka ya rasulullahi anna da ni da jama'ata masoyata masoyana mu zama bi ma'azanin anesa an ha gabarin wannan yaƙi kisan da za a yi wani tashin hankali na yaƙin yau da gobe ko wani iri ne wani lugutsumi da za a yi shi Allah kada ka sanya jama'a ta a ciki da tsine nawa aka yi yan yan yan yan yan yan yan waye boko haram nawa aka yi yaƙin yamurai da aka kai duk wani yaƙi da wata hikima da zaka ji an yi ta a Najeriya sai ka ji an ce da an ga mutanen shehu sai a ce a haula ilo turubul no turubul to addu'a shehu ce mana Allah ya alhamdulillah Mm.
نعم ومن كثرة الأجر والبدء الذي تسير له البلدان أرفع منزلي ومنك يقولون كان ينرى زاغم في العشر أتارم القيامة والفزع الذي تشيب له الولدان firgicin nan wanda ‘ya'ya yara ƙanana suke yin furfura saboda tashin hankali za mu ga arafa a manzilin za mu ga babbar daraja da za ka ba mu ya rasulallah bayan wannan ta duniya da ka ba mu عليه صلاة الله ثم سلامه وآله وصحبه قد على كل أكمل salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sawa ashabi wa sahabin ko da sahabbansa kada alau waɗannan da suka ɗaukaka kulla akmali suka ɗaukaka burbushin dukkan wani kamili
كفيت سراطي في الطريق
فكل أمور تجرينا لولا ولم يكن العبد بغير مثلها غير العبد بالبيت يروم الثناء وأشكر ربي ليس سري عاكرا فأسكب أسمائي أجيل فناء وذلك من مسر الرسول وسره بسبيل الحمد وأسكر لواء فيكثر هذا العبد حب محمد وكنزي عن حسنه عليه ثناء وذلك بيتي ووزري ومغفري وإن مسني داء أجل دواء ولا نعتي داري وصومي وهجتي وبالله محمد سيدي محمد الماهر المنير لا وقد شد فقري وانشرادي وفاقتي ولم أطمع من خير طاعة عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة جاءته جلا وجلا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بآيوت الأمين الشفاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لعالم القباد عناء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ينال القلب منها جلاء عليه صلاة الله ثم سلامه لتغني وأمراضي تكون شفاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على الهادي تكون جزاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها روحي ينال إذاء عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب المصطفين سماء shehu Allah saka masa alkhairi Allah ya kara mana sansa Allah ya kwalanyo mana daga faizarsa da madadinsa waɗannan addu'o'i da ya mana a cikin wannan harafi Allah tabaraka wa ta'ala ya kwalanyo su zuwa gare mu kuma an zo gudun sai a duka amin amin domin wato wannan babin na almajiransa ne wannan babin almajiran shehu ne gaba ɗaya قال مولانا وشيخنا وإمامنا شيخ إبراهيم يزر رضي الله تعالى عنه كفيت يشيخ شهابي في الطريق عناء فكلهم بالجذب نال مناء قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم يزر رضي الله تعالى عنه يشيخ كفيت صحابي أنا أنا duk wasu almajirai na na ɗauke musu wahala ta tafiya- ta tafiya zuwa ga Allah da sufayen da sai mutum ya shekara goma yana tarbiyya bai bai fitar da halara ɗaya ba abin ya zama yana sauƙi yana sauƙi har ya zama mutum zai iya shekara biyar har shekara uku har ya zama na ainihin a cikin sha'anin tijjaniya ma mutum a da yana shekara ɗari biyu ai shekara biyu bai fitar da hadara ta farko ba ma a cikin ta'arin tafiya ta sayiri to sai ga sai da shehu ta zo shi ma da aka fara wasu sukan yi wata shida wata wasu sukan yi wata uku to sai abin ya zo ya narke ya gaba ki daya sai addu'ar Allah ya amsa masa shikenan sai yake cewa na ishewa dukkan almajirai na ana an tafiya zuwa ga Allah fi dariki zuwa ga Allah fa kulluhum dukkaninsu na lamuna an ya samu burinsa na sanin Allah yawwa bil jazbi da zazzaba zuwa narkewa a cikin sanin Allah ba tare da wahala ba kai yace zan yace yace dukkan wanda na ga dama zan bashi sani na sanin Allah ma walau kuntu ramiza ko da da ramzi ma wani zai zo ya zauna da an masa ishara shikenan sai sai sai sai sai ya zama arifi kafaran da ya faru da sayyidatuna ummul khairi walidat shehu umar radiyallahu ta'ala anhu آمين ta zo shehu aka kira wanda za ta yi za ta yi azkarun tarbiyya ta ce yanzu ke tarbiyya kika zo yi guri na abun mamaki ke da kika haifi shehu tijjani da kanki ta saki ya gurinsa yadda ta gaba shehu umar tana zuwa gaban maulana shehu umar yana dan karami da ya kalle ta ta kalle shi ai da ta tashi sama sai ta fitti shike nan unila unila fana'a an ba ta fana'i radiyallahu ta'ala anhu dan ta ne ba ta wusuli a cikin izinin maulana sheikh ibrahim to kaga kafaitu sahabi bi dariki ana ata bayyana ana Mm.
ولم يكن للأقطاب قبلي مثل ما لذا العبد من فيض يروق ثناء walam yakun lil aqdabi qabliya mithla ma al bizal abdi kwatan kwacin abin da ya faru ga wannan bawa Sheikh Ibrahim Inyas min fairin na faiza ya ruku sana'an wanda yake kayatarwa a wajen haske da daukaka walam yakulil aqdabi qabliya kuduban gaba na duk ba su samu wani kudubin sai ya sa almajirin sa cikin tarbiyya har har kudubin ya mutu shi bai samu usuli ba in ya ga dama in ya in ya rasu ya ci gaba ya samu in ya ga dama daga nan daga nan gurin kuma ya yanke ya samu haske dai ya ci gaba da rubuta littattafai su ne irin wa'annan mutanen da za ku ji in sun rubuta littafi sai su rubuta littafi sufuri talatin sufuri arba'in wato an je bakin ƙoramar ma'arifa ne na sanin Allah to kuma sai ya zama na ka tsaya a nan daga nan shikenan sai aka buɗe musu ilimin ladunni suka zama arifai na sanin na sanin ilimin Allah gaba ɗaya وأشكر ربي ليس سري عاقرا فأصغر أتباعي أنيل فناء وأشكر ربي شوي تكاي والله إنا بودي أبنجينا ليس سري عاقرا ni sirri na ba bakarara ba ne a sirri shi ba bakarara ba ne yana haihuwa yan biyu yan uku yan dubu ma yana haihuwa saboda madadin da Allah ya bashi saboda karamarsa da karamar shehu tijjani fa asgaru atba'i mafi kankantar mabiyana kunila fana'a an bashi fitar da halarori ga baki ɗaya na sanin Allah da manzo Allah وذلك من حب الرسول وسره بسردي له الأمداح هست لواء to karku ji na faɗi wannan kamar na cika baki cewa na bibici waliyai ne da sauran abubuwa wanda suke daban wanda wanda ainihin nake suke ganin kamar alfahari ne ke yi a ba alfahari bane wa zalika min hubbir rasuli soyayyar annabi Muhammadu ita ta ganar da ni wannan mukamin ya zama na almajiri na da ya dasu da ni shikenan shi ma sai ya narke ya zama kamar ni wa sirrihi saboda sirrin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lisar dinahul amda da kuma rera ta rerawa ta ga yabanni gare shi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne suka bani hustuliwa na tattare dukkan tuta ta ɗaukaka فإكثير هذا العبد حب محمد وكنزي أن أثني عليه سماء فإكثير هذا العبد كاكا سنادر ونباوى شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه wanda ya kai shi duk inda ya kai hubbu muhammadin rasulillah shine soyayyarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wakan ji manzo Allah shine taskata an usni alaihi sana'a wanda nake yin yabo gare shi yabo ba iyaka wa zalika jayshi wa hawa dir'i wa mighfari wa in masani da'un ajidu dawa wa zalika ya jayshi manzo Allah shine rundina ta wanda nake tinkara makiyan Allah in karya su wa wa dir'i manzon Allah shine silke na wanda nake daurawa wani makami bai sai ratsa ni ba wa mikfari manzon Allah shine kwalkwali na wanda nake daurawa akan in fita filin daga wa in masani daun idan wata cuta kuma ta zo ta mamaye ni ajrihu dawa'an sai samu manzon Allah shine magani na
wa za qa'ati dahri wa sawmi wa hijjati wa bihi salati min uniltu bina'a wa za da'ati haka nan biyayya ta gare shi dari tsawon zamani na wa saumi haka nan azumi na da nake yin sa gabaki daya wa hijjati haka nan manzo Allah shine haji na wa fi salati salloli na ma da nake yi a cikin annabi nake yi sallallahu alaihi wasallam min huliltu gina'a daga gurin annabi ne na samu wadata wa zalika harsi wa hawa bai'i wa sarwati wa akli wa shurbi min huliltu riwa'a shehu yace wa zalika harsi manzo Allah shine gonaki na ma da nake da nake noma dukkan abun alheri na duniya da na lahira wawa bai yi manzo Allah a cikin sa ciniki na yake gabaki daya wa zarwati kai manzo Allah shine dukiyata sallallahu alaihi wasallam wa akli manzo Allah shine ci na da shi nake rayuwa wa shurbi shine abin sha na minhu niltu riba da shi ma nake samu wato wato kushi da madadi dan falam arju makhluqan siwa albadri sayyidi muhammadin almahil munil wila falam arju makhluqan bana kaunar wani abun halitta siwal badiri in ba badiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidi shugabana ba Muhammadin ilmai shine Muhammadin ilmai mai shafe dukkan bace bace almuni wilaa wanda yake ba bayan Allah walittaka وقد شد فقري واغترابي وفاقتي ولم أطمعا من غير طه عطاء وقد شد فقري حقيقة بكاتتا إذوا من الله تا يويت قرية دكسكي وغترابي باقنتاتا تاجر مما قرية إذوا كمن زن الله وفاقتي حقنا بكاتونا نظاهري سنجوسون يويت إذوا كمن زن الله صلى الله عليه وسلم ولم أطمعا سيدبانا تمانين أداء wata baiwa min gari daya ba daga gurin manzon Allah ba
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أجني جنا وشداء
amin salatin Allah da amincin Allah tabbata ga manzon Allah salatin salati ce ajini jana wajada'a in tashi dukkan wani abin dasa na na madadi na na samun hasken sanin Allah wajada'an da baiwa biya saboda sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يعطي الأمين هباء salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce ya yudil aminu hiba'a da sababin ta ne za a bawa ainihin amintacce hiba'an dukkan baye baye عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها لم علق بعد عناء salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce biha da sababinta lam alqam ana'an kada in ƙara gamuwa da wata wahala ba'du bayan yin ta عليه عليه- صلاة الله ثم سلامه صلاة ينال القلب منها جلاء salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce yanalul qalbu jala'an zuciya ta sami yayewa daga dukkan hijabi minha saboda sababin wannan salati ga manzo Allah amin عليه صلاة الله ثم سلامه لسقمي وأمراضي تكون amin شفاء salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin takunu shifa'an ta zama waraka lisukumi ga manya-manyan ciwukan da suke damuna na ɓoye na cikin ƙashi wa amradi da cutukan da suke damuna a cikin fatocin jikina amin عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على الهادي تكون جزاء salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatan salati ce ta kunu jaza'an ta kasance sakamako halal hadi ga ga- ga mai shirye عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها روحي ينال غذاء salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin salati ce biha ruhi yanalu giza'a da ita ce ainihin ruhi na zai samu kalaci na kowane lokaci da na abinci da na madadi amin عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب مصطفين صفاء salatin Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa alin da alayansa wa sa'in da sahabbansa mustafaina waɗanda suke zaɓaɓɓu safa'an a wajen tsarkin zuciya har kullari لئن أهزن الأقوام هم وأزنة فجمع الهموم بالعميل مشتت لقد جاء خير الخلق والجلو شامل فأصبت الدنيا فعاشوا وقوتوا فقال البرايا للهداية ناصحة وقد سمعوا القرآن يتلى وأنصتوا فأما هدى الهادي البسيطة كلها وسل سيوف النسر سهب وعسلة فأجرق نور الدين في كل موضع وسد عن الأوثان فرض موقت إليك رسول الله أشكو فإنتي قرون معه أنوار دين وعزمة عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل الورى لك
مفتت عليك سلام الله ثم سلامه وآل وسام للأباد يفتت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لئن أحزن الأقوام هم وأسنت فشمل همومي بالأمين مشتت قال مولانا وشيخنا وإمامنا شيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه يجي لئن هم إذا ونقع قال بقين شكي أحزن الأقوام يا سنيا يشكى أشكي زوجي وناس متاني وأسنته suka shiga cikin yunwa yunwa ta zo musu ta mamaye su to fa shamlu humumi ni taran nan na bakkan ciki na mushakkatun ni ana watse shi ne bil amini saboda darajar manzon Allah لقد جاء خير الخلق والجذب شامل فأقصبت الدنيا فعاشوا وقوت لقد جاء حقيقة من الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق في أيام حديثة يازو والجذب شامل على حال اللوكة يزو wato fari ya cike duniya gabaki ɗaya ba ba ruwan sama ba abinci fa'asabatin duniya sai duniya gaba ɗaya ta zama kaka sai abinci ya tsoro a duniya gaba ɗaya ruwa kuma ya rika kwarara a ko'ina a cikin duniya fa'ashu sai mutanen duniya suka rayu wa ƙawwatu suka samu koto da abinci فقاد البرايا للهداية ناصحا وقد سمعوا القرآن يتلى وأنصتوا فقاد البرايا سيما الله صلى الله عليه وسلم يا يا يا جاغورن cin tarikai gaba daya lil hidayati ga shiriya zuwa ga Allah nasihan yana mai nasiha ga walga sahabbansa da halittar Allah wa karsan qur'ana su kuma sahabban nan sun ji ƙur'ani fa ana karanta shi ta inda yake yutila ana karanta shi wa ansatu suka suka kawai suka saurari ƙur'ani daga bakin manzon Allah فعم هدى الهادي البسيطة كلها وسل سيوف النصر صاب وعصلة فعم هدى الهادي sai shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta an ta cika albasira da dukkan duniya kullaha gabaki ɗaya ta wasalla suyufa nasiri sahabul sahabbai su kuma jarumai dakarai su kuma sai suka fitar da takobinansu daga cikin gidan takobi wa aslatu suka tsagaye sama suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah
فأشرق نور الدين في كل موطن وصد عن الأوثان فرض موقت فأشرقت فأشرق نور الحق نور الدين سيحكنا الدين gaba ɗaya sai ya kullo ya cike duniya ga baki ɗaya fi kulli mu'minin a kowane gari na duniya kafin manzo Allah ya rasu sai da addinin musulunci ya je sallallahu alaihi wasallam wasadda fardun muwaqqatun sannan kuma wata farilla wadda Allah ya farlanta mana cikin salloli da sauran ayyuka sai suka toshe an anil ausani gabarin bautawa gumaka bautawa gumaka da ake da sai ga farin loli na sallah an sa lokaci ana bautawa Allah shi kadai ilaika rasulullahi ashku fa innati qurunun ma au anwar dinin wa ashmatu ya rasulullah ya manzan Allah ilaika ashku zuwa gare ka ne ba nake kai kara wannan wannan zamanin ni kuma da Allah ya kawo ni a cikin sa yanda aka yi kokari a wancan zamanin aka dauka kalmar Allah addini ya watsu to wannan lokacin ma fa addinin ya buce babu shi babu shi fa innati qurunun wannan zamani ne da muke cikin sa mahau anwar dinin wato sun shafe hasken addinin musulunci wa ashmatu suna wa addinin musulunci dariya ya rasulullahi kayo dauki zuwa gare shi amin alayka salatullahi thumma salamuhu salatan biha kullul wara laka akhbadu salatan Allah da amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullahi salatan salati ce biha biha akhbadu da ita ne nake kankan da kai laka zuwa gare ka ko kuma ce kullul wara dukkan talikai akhbatu sun yi kankan da kai laka zuwa gare ka biya saboda sababin salatin alayka salatullahi thumma salamuhu nakunu bi aishin haythu mal qawm asnatu salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare ka ya rasulullahi takunu bi aishin nakunu bi aishin mu zama cikin rayuwa mai kyau mai kwanciyar hankali ko ba ma samun abinci a rika ganin mu bulbul muna kyau muna sheki eh salahu ahibai yaluhu lil musirin masoyin shi ibrahim ba masu kuɗi bane wasu zaka gani almajirai ne amma ka duba fuskar su daidai suke da masu hawa shiga kwari da masu hawa tudu da masu fita kasashen waje a wajen ni'imar fuska to wannan wannan ya same shi ne saboda wannan addu'a da yayi mana daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kunu bi aishin mu samu rayuwa garau garau mai kyau haisu mal qaumu asnatu yayin da wasu mutanen ba mu ba za ka gansu cikin yunwa da neman abinci mu kuwa a gan mu bulbul
alaika salatullahi thumma salamuhu salatan biha abqa li rabbi aqnutu salatin Allah da amincin Allah tabbata a gare ka ya rasulullahi salatan salati ce abqa in zam wanzu aqnutu ina mai ibada li rabbi ga ubangiji na biya saboda sababin salatin amin عليك صلاة الله ثم سلامه وملك لغير المسلمين مفتت salatin Allah da amincin Allah sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shehu yace wa mulkun duk wani mulki ligairil muslimina inde ba musulmi musulmi ne za su zama sarakunan ba mufattatun wannan mulkin Allah ya watsa shi aiko tun daga wannan addu'ar har yanzu Senegal ba wanda yake shugaban ta sai shugaban sai sai musulmi sai musulmi tun daga Sangor Sangor gashi bai musulunta ba amma Allah ya tirsasa shi ya tai a ƙarshen zamanin sa ya ya taimakawa shehu da abubuwa daban-daban na hidima wanda yayi amma yana tafi aka ce to wajarar mulkin kafirci ya kare wanda zai zama musulmi shi zai rika shugabanci a Senegal to Allah kai mana haka a Najeriya Allah shi an fara yanzu musulmi shugaba musulmi mataimaki kasa mataimaki shugaban kasa shi ma musulmi to wannan wata hikima ce daga Allah ba wai wayan mu bane ba dabaran mu bane ba ra'ayin siyasa bane Allah ne yake so ya gyara mana kasanmu ta zama musulunci ya samu fawa insha Allah wa Allah zai mana albarkaci Sheikh Ibrahim alayka salatu Allah thumma salamuhu wa alin wa sahbin lil abadi li shattadu salatun Allah da amincin Allah su tabbata ga manzo Allah su tabbata gare ka ya Rasulullahi wa alin da alaye wa sabin da sabbai shattatu waɗannan da suka wawwatse lil abadi daga dukkan barna a bayan ƙasa حرف الميم مع حب خير الخلق حب سواه بقلب الذي أحياه سر ثناه فلست أروم الوصل من غير حامد فدع عنك محبوبا سواه وهاه فإن جمالا غير وجه محمد نفاه جمال المصطفى ومعاه هو الحسن والنور فمنها لعبرته بالحب نال مناه هو الكل منه الكل حقا ولم أكن أجسم معنى إذ قصدت تناه فإياك والإعراض عن كل سورة إذا رمت من سر الوجود لقاه فسل وسم واشرب وكل وانجعا وسل فما تم غير المصطفى وهلاه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها البال واستلماه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أجهل ثمار هباه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها دهري أنال رضاه عليه صلاة الله ثم سلامه أشم بها عرف اللقاء وجزاه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وساب قد علوا بهناه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
محا حب خير الخلق حب سواه بقلب الذي أحياه سر ثناه قال مولانا وشيخنا وإمامنا ومرشدنا إلى الله شيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه يتي حب خير الخلق soyayyan nan tafiyayyen halitta gaba daya kuma ha hubba siwahu bi qalbi ya fitar ya kore duk san wani abu wanda ba manzo Allah ba daga zuciyarsa alladhi ahayahu wannan wanda sirru salahu wato sirrin nan na haskensa ahayahu ya raya wannan zuciya ta Sheikh Ibrahim
فلست أروم الوصل من غير حامد فدع عنك محبوبا سواه وهاه فلست أروم الوصل بانا نيمان وتسعدوا من غير حامد باتهنجر منزل الله وانا سنسعد الله باتهنجر منزل الله فدع عنك محبوبا دوان مسوي كوان إليني كوان إلي با الله دعه كبشي وهاه غامنزل الله نيقبان غامنزل الله نانقبان كا فإن جمالا غير وجه محمد نفاه جمال المصطفى ومحاه zan gaya maka gaskiya fa inna jamalan duk wani kyau kowar iri ne gaira wajihi muhammadin in dai ba kyawun fuskar annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam jamalul mustafa to kyawun mustafa nafahu ya kore shi ومعه يا شافشي هو الحسن والنور المبين فمن نحى لحضرته بالحب نال مناه برم باك حجة هو الحسن من ذا الله شيني كيو غباكي ديا اي كاغا الكريم بن كريم بن كريم بن كريم يوسف بن يعقوب بن بن اسحاق بن ابراهيم اي كاغا ربن كيو اكا باشي يوا shi yasa ya fitu har ya fitinu da mata wato suka zama kowa ya ganshi kamar ya je ya haɗiye shi rabin kyau aka bashi ba duka kyau aka bashi shi ko manzo Allah huwal husnu shi kyawun gaba ɗaya aka ɗauka aka samu to to Allah ba shi dan adam ba ba shi ya litta na adam ba to na farko ne annabi adam kuma ba shi ne masoyin Allah na karshe ba saboda haka kyan da za a ba annabi adam sai a san masa daga cikin mudubin kyawun soye fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asalin mai kyan sai ya bashi sai karshen annabawa wanda zai tara masa dukkan daukaka sai ya kawo masa kyan ma nasa ne ya fi na kowa sallallahu alaihi wasallam amma sai ya sa masa farjini sai ya sa farjini ba a iya kallon manzo Allah duk wanda zai zo gaban matsala tun daga nesa da yar da ya doso kamar mita ɗari zai ci ba zai iya kallon sa ba sai dai sun kuyi ta kai haka yana tawowa yana tawowa haka eh hatta sayyidina abubakar sayyidina umar da sayyidina usman ba sa iya gane ba za su iya sifanta maka manzo Allah yadda yake a fuskar sa saboda kwarjinin da yake cikin fuskar sa sallallahu alaihi wasallam suka tambayi sai di ali ne wani lokacin tunda shi din tun yana dan kankani a gidan manzo Allah yake tun yana na shekara goma musulunci ya zo ya musulunta saboda haka ko su tambayi sai na Hassan ko Husaini sa'ana su suke ba da labarin wasu abubuwa na keɓance na kyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi manzo Allah kyawu ne da shi gaba daya wan nurul mubinu kai tika tika tikma manzo Allah shine haske wanda yake mabayyani na Allah tabaraka wa ta'ala famannaha li hadratihi wanda ainihin ya tafi wajen halarar nan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil hubbi yana neman soyayyar manzon Allah na lamunahu zai samu burinsa na soyayya Allah ka ba mu
هو الكل منه الكل حقا ولم أكن أجسم معنى إذ قصدت سناه وبرجع مكان في تكاري جباكي هو الكل من ذا شيني دكة جبالي كوما شيني منه الكل كوما يكما رجبون ساكا ساميشي يا صلى الله عليه وسلم حقا دكتيا ولم أكن أجسم معنى ويبا وتمكان أنا جاي مكوكوكا ودهانك اللي بدأ يدوكا in kasattu sanahu idan nan nufi zan yabe shi abinda na gaya muku hakika ne haka yake manzo Allah fiye da haka ma yake fa iyyaka wal i'rad an kulli suratin idza rumta min sirril wujud liqahu fa iyyaka kai abokin magana ta na ne ka wal irada da kauda kai an na umarce ka da kauda kai an kulli suratin ga dukan kowace sura ce kowace sura ce wato ainihin in kana neman surar manzan Allah to kowace fuska ka kalle ta kowane abu ne mai kyau kar ka kalle shi idarunta min sirrin wujudi liƙahu idarunta liƙahu idan ka nemi kana so ka saɓi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam min sirrin wujudi daga sirrin talikai to kowace fuska kowace kama kowace sura ka watsar da ita ka tsaya cak a wajen fuskar manzan Allah فصل وصم واشرب وكل وانكحا وصل فما ثم غير المصطفى وهلاه fasalli ka sadu kai sallah a cikin hadaran manzo Allah ka zama manzo Allah shine limamin ka a wajen wannan sallah wasu kai azumi lokacin da zaka sha ruwa kaga a gaban wanda zaka sha ruwa shine manzo Allah washrab idan zaka sururu ruwa shi ma kaga san zaka sha ruwa ga manzo Allah a gaban ka wa kul in zaka ci abinci ma ga manzo Allah tare da kai wanke hannu idan za ka ɗaura auren iyalin kama manzo Allah ya zama shi ne ainihin waliyin da zai ɗaura wannan aure sallallahu alaihi wasallam wasil sai ka sadu da Allah amma san magairul mustafa komai naka karka ga wani mustafa wa hulahu da kyawunsa da adansa عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ألفى لوفدهماه صلاة الله دعمت الله سبتك من الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة شيء ألفى أساميني لوفدهماه أتتكين شنجم من ذن الله زيارة سبب من صلاتي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أجني بما رهباه صلاة الله دامن الله صفتك من الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة شيء أجني بما رهباه in tashi wato ɗayan itaciyar nan na baya-bayan manzo Allah biya saboda sababin salatin عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها دهري أنال رضاه صلاة الله تأمنت الله صفتك من ذا الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلاتي شيء أنال رضاه إنساني يرجم من ذا الله صلى الله عليه وسلم دهري توان زامنينا بها سبب سبب وانا صلاتي عليه صلاة الله ثم سلامه أشم بها أرفا لقا وشفاه صلاة الله يا أمنتم الله صفتك من الله صلى الله عليه وسلم أشم أرفا لقائي wato sheki ƙanshin nan na saduwa da manzan Allah washe zahu da tashin ƙanshin nan nasa biha da sababin wannan salati Allah kai mana haka mu ma amin عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب قد علوا بملاه صلاة الله دامة الله صفتك من الله صلى الله عليه وسلم وآل لآل إن الناس آل علي آل أكيل آل جعفر آل عباس وصاب لتعبن الناس دبو دري دبو أشرين دبو هدو قد علوا ولم نسك دوقك في أولاه ولدوقك الساعة صلى الله عليه وسلم الحمد لله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بها والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الحمد لله